إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بملكه وملك منه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن وفي هذه الجمعة المباركة أيها الإخوة المصلون سوف نتحدث عن بعض أحكام صلاة القصر إذ يكثر السؤال فيما يتعلق بصلواتنا حالة سفرنا فرأيته من المستحسن أن نتحدث على بعض من أحكامها قال الباري تبارك وتعالى في محكم التنزيل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا في هذه الآية مشروعة أو مشروعية صلاة الخوف فيها مؤلقة بقول الله تبارك وتعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فمناط الحكم في الآية أنه إذا وجد الخوف في السفر فيجب على المسافر أن يقصر من الصلوات وإذا لم يكن الخوف فلا قصر فيها على قدر مفهوم الآية لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلوات في سفر وكذلك الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم حتى قال بعض التابعين لعبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر رضي الله عنه عجبت أن الله تبارك وتعالى قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فما بالنا إذا أمنا إن أمنا أننا نقصر صلاة فقال والله عجبت مما عجبت منه وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وفي حديث آخر إن الله يحب أن يؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه فمن حكم وحكم هذا قال بعض العلماء أن السنة المطهرة حاكمة على القرآن يقوم الدنيا أسكنونه بطاقة التوراة وأنتم كلهم كلهم da suka shafi sallar matafiyi saboda yawan tambaya da ake da matsalolin da suka shafi sallar mai tafiya. Allah madaukakin sarki ya sha'anta ta da cikin alƙur'ani yana cewa idan kun yi tafiya a bayan ƙasa babu laifi a kan ku ku rage raka'o'in sallah idan kuna jin tsoron cewa kafirai za su fitine ku idan kuna jin tsoron za a tunzura ku halin wannan tafiya sai zama to sharaɗin da aka sa da ƙasu idan ana jin tsoron fitinar kafirai tsoron fitinar arna hanya babu aminci to akwai damar yin ƙasu a wannan lokaci to amma sai zama to an samu rayuwar da zama a tsoron zama a ɗin wata tattakam yana yin ƙasu aka sahabban shi aka tabi'ai har wani tabi'i ya yi mamaki ya Allah ya ce idan kuna jin tsoron fitinar kafirai amma ga mu muna cikin aminci da kwanciyar hankali kuma ana rage sallah daga furta da wata abi sai yake tambayar Abdullahi dan Umar sai ce wallahi na yi irin mamaki da kai banni hakan ta sa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya muna cikin aminci sannan muna rage sallah sai ce wannan sadaka ce Allah ya yi ta abu ku karɓi sadakar Allah madaukakin daga duk wanda yake halin tafiya sadaka da cikin sadakokin Allah ya bashi sallah mai raka'a hudu ya rage ta da dawo raka'a haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara cikin hadisi yace yadda Allah yake so idan ya wajabta muku aiki ya ga kuni yana so idan ya ba ku sassauci ya ga kun karba yadda Allah yake so da sa a fara cikin jama'a sallah azhar cikin jama'a akan lokaci sallah da cikin jama'a akan lokaci yana so kuma idan kana halin tafiya ya ga ka rage raka a hudu da raka a biyu duk matsayin su guda ne ne ko an rubuta ruwan azuhu da ma yuhibbu an tubuta a za'ilu yadda yake so da zama sa ramadan ya kama ka dau azumi tun kafin hudowar alfijir ka ajiye idan rana ta fara yana so idan kai tafiyar da ya halatta a ajiye azumi ne kuma kana da bukatar ka cewar ka ajiye azumi ne wannan Allah ya kuma kina bukata da haka da haka ne ma wasu malamai su ne jami ita sallar mai tafiya a halin yana tafiya wajibi ne yin sallar raka'a biyu wasu malamai suna ganin cewa idan yin sallar raka'a hudu sallar ba sun dace ba ta karu ba saboda abin da ake da bukata raka'a biyu amma ibnu usaymin Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahama sai ke cewa wan sawab anna salatahu jahiza لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان أميرا للمسلمين وأما الناس في حجة وكان يتم صلاته والصحابة رضي الله عنهم معه وعلى رأي أن الصلاة تقصر ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولما قيل له أن عثمان بن عفان رضي الله عنه يتم الصلاة استرجع قائلا إنا لله وإنا إليه راجعون ومع ذلك صلى مع عثمان بن عفان رضي الله عنه واتم صلاته فلو كان الاتمام ينقص من الصلوات او يبطلها لما صلت الصحابه رضي الله عنهم خلف عثمان رضي الله عنه حين اتم الصلاه وسينقصنا جلسيوا وما لم يسوى جلسيوا اذا متى يتبع بيتصل وكما ابن عثمان يتبع ذاتيا بني بيزمن جيفا mutum abin a wani lokacin da ya jagoranci musulmai a hajjin da ya yi yana kalifan musulmi shi da ya zo garin maka sai suka zaɓi bambancin ra'ayi da sauran su ya ce shi haifafan maka ne kuma ɗan maka ne ya dawo garin maka don haka shi da ya dawo maka gida ya dawo don haka babu dalilin da zai sa ya yi kasar da suka sanar shi dukkanin su akwai suka da addini hijira duba maka ya zo koma ɗan madina iyalanmu suna madina zuriyarmu tana madina don haka baka kawo musu abin da muke da bukata mai kaso shi kuma yake ne cikawa aka ji abu da ɗan mafau usman ɗan afan ya dage shi cikin sallah ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana ganin abin musiba ce a yi kasar ko a yi tafiya ba tare da adadin sallah ba amma da yanzu zai yi sallah a bayan usman ɗan afan da duk da afan da suka saba ba shi sai suka cika sallah a bayan usman ɗan afan wanda yake gwada cewa ashe ne halin tafiya idan ya cika sallah da sallah tana amani to da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su sallah a bayan Usman dan Affan radiyallahu anhu da haka kenan mai halin tafiya idan yayi asu ya karɓi sadaka cikin sadakokin da Allah madaukakin sarki ya bashi ya karɓi sassauci da Allah ya bashi ya karɓi sassaucin Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah ya karɓa amma idan ya cika sallah waɗanda salloli ne ake takaitawa su dawo raka'a biyu ana takaita sallar azhar ana takaita sallar asr ana takaita sallar magriba ana takaita sallar isha'i magriba da asubahi ana yin su kamar yadda suke da haka rukusan ta sa su sabbin guda uku sannan malamai suka tattauna suka ƙara wa juna ilimi wacce tafiya ce ake kasu malamai suka ce mafi ingancin magana mafi rinjayen magana duk tafiyar da aka tabbatar za ta wuce kwana hudu in asalin da ake da bukatar a zai ba a yi masa kasu a gurin malikiya duk tafiyar da ake da tabbacin idan an je za ta wuce kwana hudu to wannan tafiyar ba a yi masa kasu wasu malaman suka ce tafiya idan ba ta wuce kwana ashirin ba ana yi masa kasu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi a tafiyar ta amma dai tafiya mafi inganci mafi kwanciyar hankali mafi kada tunanin dan adam shine duk tafiyar da za ka yi in dai ka san idan ka tafi za ka wuce kwana hudu to mutum ya ce sallah ya cika ta wanda shi ne fi masa a bisa fahimtar maliki a zai wuce kwana hudu wanda shi ne fi masa alkhairi lalle mutum kada ya yi kasar idan zama da zai yi kwana to tafiyar ma zama da sallah alaihi wasallam da aka kwana ashirin suka ce tun gida bai yi kwana ashirin ba dalilin da ya kama zai yi kwana ashirin da haka wanda ya sauka gari da niyyar biyan bukata in ta biya zai barkari idan bukatar ta jaki har shekaru to kudu zai yi saboda kullum a hirye bukata tana tafiya zai biya kuma bai taba ji a ransa ba ko wani ko bi ko bayan wata za ta biya matsalar mako wannan to dan uwa ana cika sallah ne a halin tafiya da haka wannan kaɗan daga cikin hukuncin nasarar kasu sauran za mu ji a cikin kuma ba ta biyu Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyuhu bi qulubina وكرم إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله مما يتعلق بأحكام السفر وقصر الصلوات فيها أن من باشر سفره فله أن يقصر من الصلوات ويجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير حسب ظهوره حسب ظروفه وأحواله وأنه إذا نزل منزله مما يخطئ فيه كثير من الناس أن الجمع لا يجوز له بل يجوز له أن يصلي كل صلاة في وقتها على علم ويجب عليه أن يصليها في الجماعة وهذا موضع يخطئ فيه كثير من الناس أن المسافر إذا سافر واعتقد أن له رخصة القصر فإنه يقعد في بيته يصلي وحده ويقصر من صلواته ويجمع بينها وهذا خطأ فارغ أن المسافر إذا نزل منزله لا يجوز له أن يجمع بين الصلوات ولا يجوز له أن يصلي في بيته إذا كان المسجد قريبا منه أو يعلم مكان المسجد فلا يجوز له أن يصلي وحده في بيته رواه المسكين وجوه القصر يا إذا من تفير القصر يا هذا مكان الظهر للأثر يا هذا مكان مدربة لإشاء أحال ده المسكين لله كافين لغير جديد وانا يا هذا مغربة لإشاء كحديثة الظهر للأثر كحديثة ko kai saka dini a yi a lokacin ta farko ko ai a lokacin ta ƙarshe gwargwadon halin da ta samu kanka kuna ƙoƙarin tashi zuwa lagos ƙarfe goma sha biyu na rana kafin mota ta tashi yi ƙoƙari idan rana ta kusa da ke fitar da asahar da la'asar wataƙin lokacin da za ka sauka a lagos ƙarfe bakwai na dare ko ƙarfe takwas ko ƙarfe goma lokacin magariba ya wuce a daidai lokacin idan ka zama kuma sun da yi sallar la'asar a rage sallar magariba sai sallar isha'i kowace ta yi la'akar lokacin ka zauna lafiya na haka ne kan yayin yin ruwa mene ne fi masa muhimmanci ko ya yi ta a farkon lokaci sallar ta farko ko ya yi ta a lokacin ta ƙarshe cikin wuraren da ɗan uwa musulmi suke yin kuskure musamman ma'aikata da suke barin gurin suna tsammani idan sun je wurin aiki su matafiya da suke zaman su a ofis suna bi ana sallar jam'i su masu yin kafar da za su fito wannan babban kuskure Allah madaukakin sarki da ya tura mutane yaki suka yi tafiya suka bar gidansu ana furta yaki amma duk da haka sai sai sallar jam'i ma su ci a kansu wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم Allah ya kuna cikin yaki a cikin halin tafiya ba da yaki ne da yaki a gare shi da haka duk ya duk wannan wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita sun ci tafiya ta kaso amma sai Allah ya ce idan lokacin sallah ne kana cikin su to ka tsaga jama'a guda biyu kashi na farko ne sallar jami'i tare da su suna yin sallar jami'i kuma sun tsare makamansu suna cikin iri suna cikin ɓangare na biyu suna tsare abokan gaba in kuka ba wa faɗa da waɗannan waɗannan su koma su tsare abokan gaba su ma waɗancan su zo su tsare da su tare da taimaka Allah sallallahu alaihi wasallam da yasa ka tsantsan ba su rike makama idan mai yayi ya halatta yi kaso aka ce wajibi ne a halin yanzu a halin da ke da yi Allah kaso ya fara su ya ake kana ɓangaren abu na za ka zauna ka ce kana da damar kaso wannan babban kuskure ne da muke aikata kuma ba wai ma'aikata ba duk yawancin masu halin tafiya suna fara cikin wannan kuskure tafiya kake da abai kaje dutse to hade fa sallah kai ya sauka a kan kafin ka je dutse ya inganta kana shiga dutse to za a yi sallah shigo masallaci a sallah za a yi sallah asar shigo masallaci a yi sallah tare da za a yi magriba shigo a yi sallah tare da za a yi isha shigo sallah a yi tare da idan an baka dama ka je gurbin sallah kana da damar da za ka yi maka idan baka samu dama ba ka cike sallar ka wani ne wani haka ibn Husayn ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza uqimat as-salah fa'atuha wa antum sakitatu wal waqar fa ma adratu fa sallu wa ma fataku fa atu idan an yi da sallah ku ku kuwa da kan abin da kuka samu ku sallata abin da ya wuce muku ku cika an fara sallah da kai ku zafi ba a fara da kai ba ku zafi wannan shine ra'ayin ibn Husayn tare da sa'in mutum yana ganin cewa idan mutum ya samu raka a uku ta karshe da raka a uku ta karshe idan yayi sallama a daidai lokacin da wata ta masa amma abin da ya zama na lafiya in ka bi liman mai suka wata ta sallah in mai kasuru ne kai ka samu ka samu liman guda in ku jama'a ne kuna da taron jama'a kun ji ku yi ku fito a kan lokaci ku yi sallah a kan lokaci ku yi da cikin jama'a wani amma idan babu wannan kuskure ne an ba su zauna a cikin gurin su suna mutane suna tabbatar da su suna kawo wannan sai a buga maka tabbari an ya kana mutunci an ya mutuncin da ya tabbata idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gari da yana shakku mutunci da ba ake tantance to kaddara mutane sai shiga masallaci aka ce a kiyar masallaci duk wanda yake gida aka taba musulmi bane duk wanda yake musulmi da musulmi bane kai aka tsara kai me zaka ci da haka lokacin da musulmi suke gurin ibada a same su gurin ibada lokacin da musulmi suke cikin wata ubangiji a same ka cikin wata ubangiji wanda zai zama lafiya kana da haka ɗan uwan musulmi na ɗan daga cikin ka'idojin ka wace tafiya ce za a yi masa kasar qur'ani bai iya kace ba bil kaza ko falsafi kaza ko mulki kaza duk abin da ake kiran sa tafiya a yaren zurfi abin da ya amsa sunan tafiya a yaren masu wani ne ake wa da ba ka zahiri da nan roje ga kana amma ina wani da yayi tafiya ina wani yayi bulango ya inganta ka a da ba ka tashi daga nan da zai mai dubara ina wani ce ya ce nuna ba ka so amma idan za a ce yayi tafiya ko yayi bulaguro to ya inganta ya maka dan haka ita ba ta da iyaka ta mai ba ta da iyaka ta kilomita urfin mutanen gari shi ne ke tabbatar da cewa tafiya ta kowa wani birnin idan ka tashi sai ka yi tafiyar kilomita hamsin a cikin shi a cikin gari to kana da ka taso daga wacce unguwa zuwa na unguwa idan har kai zai da kilomita sai ka yi sallaka sauke kamar mutane suke zaune cikin abuja ko wanda ya taso daga new side sai taho kuma an kaba tafiyar kilomita ashirin da wani abu zai ci ma sai ya kaso amma ta a cikin gari ɗaya ke da haka tun da bai amsa ba a ƙurbin mutanen wannan gari sunan abu na ku sunan da ku amma kai da jara idan ka tashi za ka je tafiyar da sai dai suna kankanka in za a kira ka guda ku ko da da kuma kana da damar da za ka yi shi yasa Allah bai iya kanta da kilomita ba bai iya kanta da farfaki ba kaɗan daga cikin abubuwan da suka fi su kwakwalwa ta kenan don kuma mu yi kokari mu kiyaye ya zama to muna yin addini muka karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna bibiyar ta da kafa shine abin da ake kira da ahlus sunna wal jamaa masu kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin dukkan ayyukan اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دما الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاه الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله